ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتوا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أشرين تقوص قوتا ذو الحجة هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya daidai da sha tara ga watan tara shekara ta 2017 domin ci gaba da darasi da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ammar bin yasir wanda yake cikin unguwar hausawa a cikin birnin kano muna karanta littafin nan na ihya sunna wa ikhmadul bid'a wallafar babban malami shehu usman dan fodiyo rahimahullah kuma wannan shi ne darasinmu na 21 a cikin wannan littafi za mu tashi kai tsaye a babi na takwas alal mu'allifu rahimahullahu ta'ala albabu thaminu fi bayani ɗariƙin sunnatul muhammadiyyati fi babi tayammum wa bayani ma a hadathahu nasu fihi min albida'i shaitaniya ma'ana babin babi na takwas a cikinsa za mu ji bayanin sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin babin cemama da kuma bayani na irin abin da mutane suka kirkiro a cikin wannan babi na cemama na daga bid'o'i irin bid'o'i na shaidan wannan shine darasin da yake bin darasin da muka tafi hutun sallah a kansa na ainihin wato babi na bakwai na babin alwala inda muka je irin alwalar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga hadisai ingantattu cikin Bukhari da Muslim da sauransu sannan mun ji irin abubuwan da kuma bai dace ba babu kyau mutane su dinga yi a alwala domin ya saba da koyarwar annabi sallallahu alaihi wa sallam daga cikin abin da malam ya yi mana tsokaci a kai shine ta'adun ruwa ma'ana a zubar da ruwa mai yawa wajen alwala wannan ya saba wa koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam domin sunnar annabi ta gudana cewa baya yin ta'adin ruwa wajen alwala sannan yana daga cikin abin da malam yayi jan kunne akai yace shi ma bid'a ne wato shine ƙari akan wankewa uku akwai wanke hannu sau uku kurkurar baki shaka ruwa sau uku wanke fuska sau uku wanke hannu sau uku to wannan wuraren da aka ce sau uku uku kada mutum ya ƙaro na hudu ƙara na hudu wato kaman ya yi wa ainihin wato addini gyara domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam uku ya yi to shi sa malai ce wannan shi ma a kiyayi ƙarawa akan wankewa guda uku sannan daga ciki malam ya ce a kiyayi wato sauti wato fitar da sauti wajen zubar da ruwa idan mutum ya kurkura bakinsa don wasu sun ɗauka shi ma kamar yana cikin alwala lokacin da mutum ya kurkura bakinsa to in zai zubar da ruwan kuma sai ya fitar da ruwan tare da wani sauti na zubar da ruwan to shi ba wannan ba addini ba ne in mutum ya yi kawai don ya saba ne to kaga wannan wani abu ne sabo ne ko kuma mutum ya yi kawai dai shi ya yi ba ya yi ba ne da niyyar cewa ya yi addini zai samu lada to kaga wannan ba matsala amma in mutum yana jin cewa shi ma wannan yayi sautin wajen zubar da ruwan bakinsa lokacin da ya kurkura baki to ko shakka babu shi ma malai yace bid'a ne daga ciki shine akwai yawan waswasi a wato waswasi bin waswasin wato waswasin ba shi bane matsala mutum ya zama yana yi wa waswasin nasa biyayya ga abin da zai sanya masa nutsuwa amma ya tafi kama-kama wajen wasuwasi saboda irin abin da shaidan ke kawata wa mutum to wannan duk yana daga cikin irin abubuwan da malam ya yi mana bayani a kai daga ciki kuma akwai mubalaga wajen shafar kunne mutum ya dinga kokarin sai ya ji wa kunnensa ciwo ko ya sai ya yi wa kunnensa lahani da wato da da abin nan wato da niyyar shafar kunne wannan shi ma ya saba wa koyarwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan kaɗan kenan daga muka karanta a darasin da ya gabata da aka kai tsaye kamar yadda na yi na karanta mana sunan wato matashiyarmu shine babin taimama ne to za mu ji sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a taimama ɗariƙus sunnati fi babin tayammum malam ya ce tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin babin taimama amma ɗariƙus sunnatil muhammadiyyati fi babin tayammumi فهو أن يقتدي كل واحد بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في كونه لا يتيمم إلا لضرورة شرعية وأن يكون تيممه على صفة تيممه صلى الله عليه وسلم وفي صحيح البخاري في قصة عمار شهو عثمان نمبوديو يتي أما sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a baban taimama shine an ya qatadiya kullu wahidin shi kullun abin da dan fodiyo yake so shine a koma kan asalin addini a saki abin da yake ba shi da tushe ko makama a addini sai ya ce shine mai taimama kowane ɗaya daga cikinmu idan zai yi taimama to ya yi koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a taimama tasa kasantuwar annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin taimama sai in akwai larura irin ta shari'a ba haka kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ga ruwa lafiyar sakalau ba wata larura kawai yake taimama ba kenan idan aka samu wani yayi taimama zikau ba wani uzuri na shari'a to ya saba wa koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam a taimama domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam baya yin taimama sai in akwai larura kuma larurar ba wadda ya kirkira ba larura irin ta shari'a za mu ji kuma irin wace irin larura ce ta shari'a wadda za ta iya sa ban samu ruwa ba ko in yi taimama ta alwala ko kuma in yi taimama ta wanka wa an ya kuna tayammumu ma'ana abu na farko kenan ba haka kawai za ka yi taimama ba sai in akwai larura ta shari'a sannan abu na biyu wa an ya kuna tayammumuhu idan mutum an samu wani uzuri an samu wata larura kamar rashin ruwa kamar rashin lafiya kamar kishirwa kamar tsoro da sauran makamantan irin waɗannan duk da za mu karanta nan gaba in an samu ire-iren waɗannan uzurrukan sun bujiro waɗanda su suka tilasta wa mutum ya yi taimama to in zai yi taimamar malam sai ce wa an ya kuna tayammumuhu to taimamar tasa kuma ta kasance ala sifati tayammumihi sallallahu alaihi wasallam ya yi taimamar irin sufar taimamar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na fata an gani da aka kaga wannan shine kiran malam duk ya dunkule karatun da zamu yi a wannan gabar kar kai alwala sai kai taimama kai sai da uzuri irin na shari'a domin annabi bai yi taimama ba sai da uzuri na shari'a ya kama shi sannan abu na biyu in uzurin ya bujuro to kai irin taimamar da aka ruwaito a hadisai ingantattu cewa manzon Allah irin wannan taimama yayi sallallahu alaihi wa sallam wa fi sahihil bukhari dan karka dauka dan fodiyo wani ra'ayinsa zai kawo kai tsaye kawai sai ya jona kai yace to wannan hadisi ya zo cikin sahihul bukhari fi qissati amar a kissar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ammar bin yasir mai sunan wannan masallacin ko qala yace fa daraba annabiyyu sallallahu alaihi wasallama bi yadihi al arda sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bugi kasa da hannayensa famasaha wajahahu wa kaffaihi ya shafi fuskarsa mai albarka da kuma tafukan hannayensa shikenan taimama karka dada karka raga karka rage ba wani abu bane taimama shine ka bugi ƙasa ka shafi fuskarka ka shafi hannayenka haka shikenan ka gama taimama sai ka tashi kai sallah karka ji an ce taimama ana yin ta a madadin alwala ka dauka akwai shaka ƙasa akwai kurkurar ƙasa a'a iya taimama shine in ka bugi ƙasa shine ka shafi fuskarka ka shafi tafukan hannayenka shikenan ka gama taimama in alwala ce haka za ka yi in ma janaba ce ta kama ka baka samu ruwa ba ko kuma akwai larurar da za ta sa ba za ka iya amfani da ruwa ba to in za ka yi taimama ta janaba ita ma haka za ka yi ƙasa za ka buga ka shafi fuskarka da hannayenka kar ka yi ta shi wannan sahabin ammar bin yasir domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba aikensa wajen wata bukata sai janaba ta kama shi kafin ya dawo kuma ya rasa ruwa wanda rashin ruwa yana daga cikin larurar da za ta sa kai taimama da ya rasa ruwa kawai sai ya tuba kayansa kawai sai ya birgima a ƙasa kamar yanda dabbobi suke yin birgima ya yi wanka da ƙasa da ya zo yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me kai ka ya ce to ai na ga kamar shi ita alwala dama wasu gaɓoɓi wasu fat-fat na jiki ake wanka shi ko wanka duk jiki ake wanka don haka sai na yi iscin baɗi tun da taimama da alwala zan yi dama na san iya guri kaza zan shafa amma tun da wanka ne ya kama ni sai na fahimci ƙasar da buƙatar duk sai na mulke jikina da ƙasa don haka sai ya burgima ya burgima a ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina inna ma alayka bis-sa'id fa innahu yakfika yace kai da zaka yi amfani da ƙasa ta ishe ka ka buge hannayenka ka shawo fuskarka da hannayen shikenan ka gama ko jaraba ce ta kama ka haka zaka yi ina fata an gane wannan hadithin Imam al-Bukhari ya rawaito shi cikin kitabu tayammum babu at-tayammum lil wajhi wal kaffaini kar ka je kai shafar kafa kar kai shafar kai kar kai shafar kunne a taimama duk ba a yi shi yasa Imam al-Bukhari sai ya babi yace babun da yake magana in za a yi taimama fuska kawai ake shafa da tafin hannu sai ya kawo mana wannan hadisin na Ammar sannan Imam Muslim ya fitar da hadisi cikin sahihin littafinsa a cikin kitabul haid shi ma ya ce babu attayammum sai ya kawo shi a babin taimama shi ma sai ya koro wannan hadisin na sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama Ammar don haka kenan a cikin wannan hadisi yanzu kaga mun fahimci irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin taimama shine zai bugi hannunsa haka a ƙasa in ya buga hannunsa a ƙasa sai ya shafi fuskarsa sai ya shafi hannayensa shikenan ya gama na fata an gane wa min tariqi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam at-tayammum yin taimama inda darurati shar'iyya yayin da larura irin larurar shari'a idan ta kama min khawfil maut na tsoron mutuwa awul marab ko rashin lafiya awul adash ko kishirwa wayannan duk uzurruka ne larura ce ta shari'a idan mutum yana tsoron in yi amfani da ruwa zai mutu ko kuma kamar yadda malaman fiqh suka faɗaɗa ga ruwa a can gurin amma in mutum ya shiga zai iya mutuwa akwai hadari a gurin ko kuma ga ruwan amma yanayin da yake ciki na larura da rashin lafiya yana tsammanin in ya kuskura ya zuba wa kansa wannan ruwan to zai iya mutuwa ɗaya kenan ko kuma yanzu ba shi da lafiya idan ya yi amfani da ruwa rashin lafiyar za ta daɗe ba ta warke ba ko in ya yi amfani da ruwan rashin lafiyar za ta daɗe ba ta warke ba ko in ya yi amfani da ruwan rashin lafiyar za ta ƙaru ko kuma wata sabuwar rashin lafiya za ta shigo wayannan kagan su kaga rashin lafiya ce yanzu ba shi da lafiya in ya ce zai amfani da ruwa ko dai rashin lafiya za ta karu ko kuma za ta yi jinkirin warkewa ko kuma wata sabuwar rashin lafiya za ta sake shigowa to yanzu kaga yana da uzuri awul adash ko kuma kishirwa gaskiya gashi yana da ruwa a cikin jakarsa kila matafiyi ne amma ruwan nan shi yake dan korawa yana sha idan lokacin sallah ya ce zai yi alwala da wannan ruwan to nan gaba bai san iya wani guri zai sake tarar da ruwa ba kada kishi ya kama shi kuma ya rasa ruwan da zai sha kuma zai iya halaka saboda kishirwa to sai ga ruwan a cikin jakarsa ga ruwan a tattare da shi a cikin motarsa sai ya yin amfani da ruwan wajen yin alwala sai ya taimama domin wannan ruwan ya dinga taimakawa ya dinga taimaka masa wajen sha wannan shi ma uzuri ne na shari'a an fahimta kaga kenan ashe akwai rashin ruwa akwai kuma irin abin da ma'anarsu ɗaya da rashin ruwa ɗin ga ruwan amma da shi da babu duk ɗaya ga ruwan a can amma Allah in ya shiga sai da- sai buzunsa za zai iya zuwa kila ko akwai wasu miyagun dabbobi a gurin ko akwai yan fashi a gurin ko wani abu mai kama da haka to duk wa'annan suna daga cikin darurar da za ta tilasta wa mutum ya yi taimama sai mala yake cewa to idan irin waɗannan larurori na shari'a suka kama mutum to yin al- yin taimama a wajensa ko a kansa wujuban ya zama wajibi ba wai sai ya ga dama ba ya ce to tunda dai zan iya yin alwalan nan ya ce bari kawai ai shi ɗan haƙƙa tuƙatihi ne da haka tun daga ruwa shi ba wani kawai zaben nan ko zai mutu sai ya yi alwala ko zai ko rashin lafiyar nan ba za ta warke ba ai alwala bin Allah ne kuma Allah ne madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al ka'bayn wallahi sai yayi tamam sai yayi alwala a addinin musulunci ba addinin takife bane an fahimta addinin musulunci ya zo ne da maslaha ba ya zo ne da mafsada ba ya zo da sauƙi ne ba ya zo da tsanani ba ne shi yasa in aka ga abu zai zama takura sai a baka dama a sassauta maka ad-darurat tubihu al-mahzurat ta fata an gane to kaga wayannan uzurruka ne da za su sa mutum yayi taimama wujuban kuma wajibi wa fi sahih al-bukhari anna amr bin al-as hadithi yazo cikin bukhari sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam amr bin as a janaba janaba ta kama shi fi lailatin barida a wani dare da aka yi ɗari wani dare mai sanyi wata yammama kawai sai ya taimama za ka ji yanzu gwagware suna yawan tambayar wannan cewa akar makallawo mutum ya tashi da asuba kuma ana mukumukun sanyi kuma janaba ta kama shi ya zai yi an fahimta tun da kaga ba shi da ala ba shi da kila ba shi da abin dafawa kuma ba mai dafawa to ga irin wannan ba sai ka tambayi fatawa ba kaji kana da hadisi ba ga athar daga amru bin al-as amru bin al-as a wani dare mai sanyi ana ɗari sosai sai janaba ta kama shi da janaba ta kama shi fata yammama kawai sai ya ce mama ya anila khawfil maut ma'ana ya yi taimama ne saboda yana tsoron mutuwa zai iya yin wankan kuma wannan wankan ya sabbaba masa wata rashin lafiya da za ta iya zama ajalinsa awul marad ko kuma ya yi taimaman ne saboda tsoron rashin lafiya saboda tsoron kar ya mutu ko saboda tsoron rashin lafiya mutum yana tunanin da ya yi- ya kwara kansa ruwan sanyin nan to zai mura mai tsanani za ta iya kama shi da aka kawai amru bin al-as ya yi taimama aka ce yanzu akar maka lawo ga ruwa a famfo ga rijiyoyi ga ruwa ko ina yanzu ka tashi kai taimama wata la kawai sai ya karanto musu fadin Allah ta'ala wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima yace ba ku ji Allah ya ce wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kawunanku kar ka yi wani abu da zai sabbaba ka kashe kanka domin hakika ubangiji mai jin kai ne da rahama akan ku da aka Allah ne ya kawo sauki ga aya ya ce kar mu jefa kar mu kashe kawunan mu da aka ni kuma ina tsoron yin amfani da ruwan nan wani abu zai iya faruwa da haka shine kun ji hujjata shi yasa ni kuma nayi taimama wannan hadisin Imam al-Bukhari ya rawaito shi cikin kitabut tayammum bab idza khafa al-junubu ala nafsihi al-marad aw al-maut aw khafa al-adasha kaji shi yanda Imam al-Bukhari ya kai ya fadada ya istinbadin wannan ainihin wato babin yake cewa babin da yake maganar ya halatta a yi taimama idan mai janaba ya ji tsoro a karan kansa ya ji tsoron zai iya kamuwa da rashin lafiya mura za ta kama shi yi amfani da ruwan sanyi awul mautu ko ya ji tsoron zai iya mutuwa aw kafal adasha ko kuma ruwan dama ba shi da yawa ruwan in yi- in yi alwala da shi to kuma yana tsoron kishirwa to wayannan duk za su iya halatta wa mutum ya yi taimama da aka imamul bukhari ya koro wannan hadisin na abdullahi bin amr bin al'as wa min ɗariƙi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam tayammumul faƙidil ma'i walau junuban wujuban yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama tayammumul faƙidil ma'i wanda ya nemi ruwa ya rasa ya yi taimama walau junuban ko da ku yana da janaba kar ya ce to ai ita janaba wanka ne ko da janaba ce ta kama shi kaga an gaya mana hukuncin in ya ga ruwan amma yana tsoron amfani da shi to yanzu kuma ga hadisin zai karantar da mu shi kuma za ka iya yin taimama in aka nemi ruwa aka rasa janaba ta kama mutum da safe ko da asuba yana tashi ya kunna famfo ya ji ba ruwa ya dan kyakkyawa ya duk inda zai samu ruwa babu to shikenan zai iya yin taimama wujuban kuma wajibi ne wannan taimaman dan yayi maza maza yayi sallar asuba wa fi sahih al-bukhari hadisi ya zo cikin bukhari an imran bin husayn al-khuzai an karɓo daga iman bin husaini lil khuzai radiyallahu an anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazila lam yusalli fil qawm فقال يا فلان ما يمنعك أن تصلي في القوم فقال يا رسول صابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالسعيد فإنه يكفيك إمران أو حسين يكي من زن الله صلى الله عليه وسلم ya ga wani mutum mu'tazilan ya koma gefe walam yusalli fil qaumi bai salla a cikin mutane ba ya kaurace ya koma can gefe ga mutane ana salla a halin tafiya ne da aka an dan yi wata tafiya dare aka yada zango a wani guri aka kwanta aka yi bacci gari ya waye to shi kuma wannan bawan Allah ashe janaba ta kama shi da aka an zo za a yi sallah shi kawai sai ya tattare koma can gefe ya ki shigowa ya yi sallah to bayan an idar da sallah faƙala sai manzo Allah ya ce da shi ya fulan ya kai wane ma yamna'uka an tusalli fil qawm menene ya hana ka ka zo kai sallata a cikin mutane faƙala ya rasulullah sai ya ce ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam asabatni janabatun janaba ce ta kama ni wala ma a kuma babu ruwa tunda a halin tafiya ne qal sai manzo Allah ya bashi fatawa yace alai sa'idi kai amfani da kasa fa innahu yakfi ka ta ishe ka ma'ana ka buki kasa ka shawo fuska ka da hannayenka kai taimama ya wadatar sallallahu alaihi wa sallam da haka addinin musulunci addini ne da yazo da sauki addini ne wa mutane rahama ya fitar da su daga cikin kunci ya fitar da su daga cikin ainihin wahala da tsanani yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra da haka addinin musulunci addini ne mai sauki da haka kaga maimakon an ka rasa ruwa a ce wallahi ko daga nan zuwa da wanau zaka je sai ka je ka samu ruwa ka zo ka tambayi wani malami ga janaba ta kama ka aka raba kallawo kuma babu ruwa ungon mai ce wallahi daga nan ko rijiyar gongon zaka je sai ka je ka nemo ruwa addinin musulunci ba haka addinin musulunci yake ba ba ruwa eh cikin sai a ce kai ce mama ko kuma gashi aka raba kallawo lokaci ne da sanyi kuma gashi janaba ta kama ni kuma ni ba zan iya wanka da ruwan sanyi ba ya ce maka fata yamma ka yi taimama to sai dai idan ka yi taimama shin janaba tana nan ko kuma ta tafi to a nan ne kuma malamai su kuma suka tattauna an fahimta mutum janaba ta kama shi bai samu ruwa ba sai ya yi taimama shin taimaman nan ta tsaya matsayin wanka ne ko kuma taimaman nan ta halatta masa yin sallah ne to malamai wasu suka ce a'a wannan taimama da ya yi ya yi ta ne kawai don ta ba shi dama ya yi sallah amma janabarsa tana nan suka ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku bai samu ruwa ba ya yi ta yin taimama ko nan da shekara goma ne amma duk ran da ya samu ruwa ya ji tsoron Allah ya wanka da haka su suna ganin janabar tana nan duk ran da ruwa ya samu shikenan kawai sai mutum ya yi wanka na waccan janabar wadda kila nan sati ɗaya da samuwar janaba ko wata ɗaya ko abu mai kama da haka wasu malaman suka ce a'a ai taimaman nan madadinta madadin wanka ce kamar yadda yanzu idan ba ruwa kai ruwan alwala sai kai taimama kai sallah yanzu nan gaban ka samu ruwa za ka sake waccan alwalar na'am za a sake alwalar ba a sake da haka su sai suka ce don haka wankan shi ma idan janaba ta kama mutum bai samu ruwan wanka ba sai ya taimama to taimaman nan ta tsaya a matsayin wankan ba sai ya yi ba ko da ya samu ruwa nan gaba akwai wannan tattaunawa tsakanin malamai wallahu ta'ala alam na fata an gane wannan hadisin shi ma hadisi ne wanda imamu bukhari ya rawaito cikin kitabu tayammum na hadisin ainihin wato imran ibn husayn al-khuzai radiyallahu anhu انتهى بيان طريق السنة المحمدية في باب التيمم malam dan fodiyo ya ce a nan ne bayani ya tike game da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a babin taimama ala sabili tambihil uqala malam ya ce duk an yi wannan ne saboda hannunka mai sanda da faɗakar da masu hankali dan su gyara ina ne suke kuskure la ala sabilil ihsa ba an faɗa haka bane dan a kirga laifuffukan da mutane suke yi ina fata gane kaga kenan waɗannan hadisai guda uku sun fito mana da taswirar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke yin temama zaka bugi ƙasa ka shafi fuska ka shafi hannaye shikenan shine temamar alwala shine temamar wanka mafhum albida'u fi tayammum to ka san littafin dan podiyo wato yana bayani akan sunna kuma sai ya kawo kishiyar sunna dan ka rike sunnar ka yi watsi da kuma kishiyar sunna din da haka ya kawo mana ga yanda sunna ta ce ga dalilin da zai sa ka yi taimama kuma in dalilan suka samu ga yanda za ka yi taimama a doron hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ingantattu sai kuma ga wasu 'yan abubuwa da mutane ne suka kirkiro suka ɗauka addini ne suka ƙaro su cikin addini kuma ba addini ba ne sai ya ce albida'u fit tayammu bid'o'i a cikin taimama kamar yadda na sha gaya mana shaidan ba inda bai kutsa ba kaji a taimaman ma da ba ko da yaushe take samuwa ba ita ma ba dai ana bin Allah ba dai ana sa ana bin umarnin Allah a taimama ba ba za ta iya kai mutum aljanna ba to shedan shi ma yana da rabo a ciki sai ya shigo ya shigo da nasa shi ma abubuwa din wa amma ma ahadathahu an-nasu fi hadha al-bab amma abinda mutane suka kirkiro a wannan babi alladhi huwa babu tayammum wanda shine babun taimama min al-bida'i shaytaniyya na daga bid'o'i irin na shedan famin zalika na daga cikin haka tarkuhu mutum ya ƙi yin taimama liyata kallafar wudu'a don ya tilasta wa kansa yin alwala kamar yadda na faɗa da zu mutum ya ce shi sam a ce kai haƙuri kaka a kwance kana ta rawar ɗari ba ka da lafiya addini ya zo da sauƙi yi taimama ya ce a shi sai ya yi alwala kawo mai ruwa shi sai ya yi alwala to mutum ga larura ta kama ta yin taimama ya ƙi yin taimama ya ce lallai shi sai ya yi alwalar ko ba ruwa ya ce lalle sai ya samu ruwa ya yi taimama ko kuma ga ruwan amma ba zai iya taimama ba zai iya alwala ba saboda larura ya ce lalle a bashi a haka sai ya yi to wannan yin alwala a wannan lokacin shi ma bida kaji kuma tarkuhu barin yin taimama liyata kallafa alwudu a dan mutum ya kallafa wa kansa sai ya yi alwala ma'a wujudin darurati shar'iyya tare da samuwar larura ta shari'a min khaufin alkhawfil maut na tsoron mutuwa awul marat ko rashin lafiya awul adash ko kishirwa wa huwa bid'atun muharramatun to yin alwala a daidai wannan lokacin bid'a ce a bar haramtawa ijma'an malamai sun yi ijma'i akan haka li'annahu idrarun bin nafsi domin cutar da kai cutar da kai kuma musulunci ya hana ka cutar da kanka ya hana ka cutar da waninka kuma kai ma ya hana ka cutar da kanka to don haka kaga kenan larura ta kama ta yin taimama mutum ya ƙi ya ce sai ya yi alwala to alwala a daidai wannan lokacin ita ma bida ce wa min zalika yana daga cikin bida a taimama tarko tayammumul junubil faqidil ma'a wato barin taimamar mai janaba wanda ya rasa ruwa mutum janaba ta kama shi kuma ya nemi ruwa ya rasa kuma ya ce ba zai yi taimama ba shi sai ya samu ruwa ya yi wanka hatta ya kharuja waqtu salati har lokacin sallah ya fita to wannan shi ma ya zo da bid'a idan ya je neman ruwan kuma lokaci zai bashi dama ya samo ruwan ya zo ya wanka har ya sallah lokaci bai fita ba kaga fala ba sa amma ya tafi neman ruwa har lokacin sallah ya fita wajen neman ruwa ko kuma janaba ta kama mutum ba zai iya wanka da ruwan sanyi ba ya tsaya sai an kawo nefa ko sai gari ya waye ya je ya samo kananzir ya zo ya zuba a cikin abin nan sannan ya dafa ruwa sannan ya wanka wannan da yana daga cikin abin da yake bid'a wa huwa bid'atun muharramatun alal ijma wannan shi ma bid'a ce a bar haramtawa akan ijma'i na malamai idza ukhirat in dai aka jinkirtar da sallah hatta kharaja waqtu ad-daruri har lokacin ta na larura ya fita to mutum ya aikata bid'a wa alal mashhur bisa zance mafi shahara ma in ukhirat idan aka jinkirtar da sallan nan hatta kharajal muqtaru har lokacin ta na muqtari ya fita fakat kawai duna daruri ba ma lokaci na larura ba ba ma daruri ba muqtari misali sallar asuba tun daga ketowar alfijir har zuwa hudowar rana shine muqtarin sallar asuba ko a'a daga ainihin wato daga ketowar alfajir zuwa wayewar gari in ka koma fiƙihun malikiya darurun kuma shine zuwa hudowar rana zance mafi shahara shine mutum taimama ta kama shi janaba ta kama shi yaƙiyin taimama janaba ta kama shi yaƙiyin taimama har lokacin sallah makutari yayi ko ya fita wajen neman ruwa to shi ma bid'a ne ina fata an fahimta wa min zalika yana daga cikin bid'a fi'ilu zalika tayammum bi ghairi daruratin haka sakit kawai mutum ya ce shi yau kawai ce mama zai da ruwan alwalar babu uzurin da zai sa ya taimama kawai ya ce shi yau taimama ne to shi ma mutum haka kawai babu larura ta shari'a ya ce zai taimama ita ma bid'a ce a lokacin ita ma taimamar ko irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi to yayi bid'a saboda a lokacin ba a halatta yin taimama ina fata an gane dan ku fahimci bambancin abubuwan kaga a farkon babu mala ya ce kar ka yi taimama sai da uzuri irin na shari'a in kuma za ka yi taimamar ka yi irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam to wayannan guda biyun sai sun haɗu sannan kai taimama taimama ka ta yi kenan idan kai ɗaya ka bar ɗaya to taimama ka ba taimama kuma ka yi bid'a misali babu larura kamar karatun gabar da muke ciki yanzu ba larurar tsoro ba larurar rashin lafiya ba larurar kishirwa ba larura dukkan larurorin da za su sa kai taimama babu haka kawai sai kai taimama taimama kuma kai ta irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam ka bugi hannunka ka shafi fuska ka shafi hannaye lalle kai irin taimamar annabi sallallahu alaihi wasallam amma kai bid'a domin ba larura kai ta kamar yanda a can baya kuma ga larura ba ka da lafiya rashin lafiyan nan kuma ba za ka iya yin amfani da ruwa ba amma ka ce sai kayi alwala alwalar ko irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam kai kayi bid'a me yasa saboda an yi maka uzuri an ce kayi a lokacin karka cutar da kanka kuma kai yadda ka cutar kai yadda kai alwalar dan ka cutar da kanka to shine nan malai yake cewa min zalika na daga cikin bid'o'i fi'ilu zalika tayammum yin wannan taimama din bi gairi daruratin ba tare da wata larura ba min faqadil ma mecece larurar min faqadil ma'i na rasa ruwa au adamil qudrati ala isti'mali ko rashin iko akan yin amfani da ruwa din wannan sune dalilan da za su saka kai taimama rashin ruwa ko kuma ga ruwan amma baka da ikon da zaka iya amfani da ruwan to kaga an dauke maka alwala sai aka ce kai taimama to sai zamanto da ruwan ba babu ba zaka iya amfani da ruwan ba ba zaka iya amfani da ruwan ba amma kai taimama to taimama ka anan gurin bace ba kuma ka aikata bid'a wa huwa bid'atun muharramatun ijma'an kuma wannan ita ma bid'a ce a bar haramtawa malamai sun yi ijma'i akan haka wa salatu man fa'ala zalika batilatun ijma'an sannan sallar wanda ya aikata hakan batacciya ce malamai sun yi ijma'i akan haka cewa idan mutum ba shi da wata larura yayi temama yayi sallah to sallar sa bace ba wala yu'addu min al-musallin kuma in ya ci gaba da haka ba za a kirga shi cikin masallata ba walau auhaman nasa bi surati salatihi annahu minhum ko da mutane sun fahimci saboda irin surar sallar da suka ga yayi suka fahimci yayi sallah to ko da sun fahimci haka bi surati salatihi ta irin surar sallar sa annahu minhum cewa yana cikin su musulmi ne to gaskiya baya cikin su bal kullu ma yurwa minhu min surati salati la yu'addu bihi bal mala yace bari ma kullu ma yurwa minhu dukkan abin da aka ruwaito minhu na karbuwar sallar wanda ba uzuri ya yi taimama min suratin salati na irin surar sallar da ya yi la yu'taddu bihi ba za a yi la'akari da wannan ruwayar da aka ruwaito daga malaman da suke ganin idan mutum ba uzuri na shari'a lafiyar sakalau ga ruwa ba babu ruwa ba yayi taimama yayi sallah akwai wasu da suke ganin sallar ta yi to shine malam yake cewa ko da an samu waɗanda suka ruwaito cewa sallar ta yi to bace ba wala yusamma salatan kuma ba za a kira ta sallah ba li adami shar'iha saboda rashin sharadin sallah allazi huwa tahara wanda sharadin sallah shi a kansa shine alwala to kuma ba bai cika wannan sharadin ba kaga kenan ya ba shi da uzurin temama yayi zo yayi temama yayi sallah kaga kaman yayi sallah ne ba alwala domin a lokacin ba temama ce a kansa ba alwala ce a kansa kuma ya yin alwala ya zo yayi temama kaga yayi sallah ba alwala da haka hukuncin wanda yayi sallah ba alwala kaga sallah sa bace ba لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا domin abin da babu shi a shari'a kaman babu shi ne a zahiri shari'a ta ce babu sallah to ko da ga mutum kuna kallon sa gashi nan yayi ruku'u yayi sujada ya dago yayi zaman tahiya yayi kaza amma tunda shari'a ta ce ba sallar to wannan sallar babu ita me yasa sai ce saboda ka'idar al-ma'dumu shar'an kal ma'dumi hissan abinda babu shi a shari'a to kamar babu shine a zahiri bal yace kai bari ma salatuhu allati yusalliha ko yusalliha haramun wannan sallar da yake yi a irin wannan yanayi to haramun yake aikatawa bi ijma'in wannan shine ijma'in da malamai suka yi hatta haka ba'dul ulama kai har wasu malamai suka hakaito suka dau zabi suka ce anna minar riddati yana daga cikin fita daga musulunci ridda fi'ilar salati mutum yayi sallah bi gairi daharatin ba alwala shine shine fahimtar da malam Abdurrahman al-Akhdari malam mai ahlari ita ce fahimtar da yayi can ka koma cikin babu na waƙidul wudu'i ne ko abin nan la yahillu li ghairi mutawaddi'u sala a wannan fasalin kage a can karshe yake cewa man salla bi ghairi wudu'in amidan sai ce me wa huwa kafiru to kaga akwai akwai masu wannan fatawar har sun yi zafin da suke ganin wannan wasa da addini ya mutum zai tashi ya san cewa alwala sharadi ne a sallah amma yakin alwala kawai je yi sallah to sai suka jefa wannan shi ma hukuncinsa ɗaya wanda ya zo ba sharuɗan taimama a kansa babu rukunan yin taimama a kansa kawai ya yi taimama zai iya yin alwala kuma akwai ruwa amma ya ƙi yin alwalar ya yi taimama shi ma ya suka jeho shi nan suka ce ya yi sallah ba tare da alwala ba da haka akwai malaman da suke ganin duk wanda ya sallah ba tare da alwala ba ya kafurta duk da cewa wannan fatawar ta yi zafi shi yasa wannan ba shi bane ra'ayin jumhur jumhurin malamai sun ce ya tafka sako ya yi aika aika amma kuma bai kafurta ba walakin nan lazi alaihil jumhur sai dai fatawar da jamhurin malamai jumhur mafiya yawan malamai suke kai an na fi'ila ha bi gairi wudu'in yin sallah ba tare da alwala ba ma'asiyatun sabo ne ya asamu fa'iluhu duk wanda ya aikata haka ya aikata laifi iyakarta kenan amma zancen ya kafurta wannan kuma gaskiya fatawar ta yi zafi na ba ta gane وفي الخراش الكبير في مبحث الوضوء يا زو cikin littafin al-kharashi al-kabir a cikin bayanin da yake yi na alwala ba'da kalamin dawilin bayan yayi doguwar magana a wannan babin sai yace thumma innal wudu'a sannan mai karatu ka sani ita alwalan nan yanqasimu ila arba'ati aqsam ta kasu kashi hudu wajibun akwai alwalad da wajibi ne yinta li kulli ibadatin ga kowace ibada tushtaradu fiha taharatu ibadar da aka sharɗanta yin alwala a cikinta ma'ana dukkan ibadar da aka sharɗanta yin alwala a cikinta to wajibi ne a yi alwala akwai ibadun da ba sharaɗi ba ne sai kana da alwala amma duk ibadar da shari'a ta ce sharaɗi ne ba za a karɓi ibadar ba sai kana da alwala to a irin wannan ibadun wajibi ne kai alwala ka ɗawa kamar ɗawa fiye a ɗakin kama wasala kamar sallar sallah fardan aw nafilan sallah ta farilla ko kuma ta nafila ainan aw kifayatan sallar farilla ce ta ainihi ko farilla ce ta kifaya kamar sallar gawa wannan tunda an sanya sharadi karbuwar sallah sharadi ne sai da alwala to ta nafila ce ta farilla ce farilla ce da take kan kowa ko kuma farilla ce da wasu ke iya daukewa wasu kamar sallar gawa to wajibi ne sai an yi alwala walau sujuda tilawatin ko da kai sujada ce ta tilawa alkur'ani ita cewa wasu malaman suna ganin ita ba sallah ba ce akwai malaman da suke ganin sujudu tilawa da sujudu shukur ba sai kana da alwala ba saboda ita ba sallah ba ce sujada ce kawai to amma nan malai ce walau sujuda tilawatin kai ko da sujudu tilawa mata alkur'ani irin guraren da aka ce in mutum ya karanta wasu ayoyi yayi sujada to ko irin wannan ne sharadi ne sai da alwala to tun da sharaɗi ne sai da alwala to wajibi ne ba za ka yi irin wannan tilawa sujudu tilawa ba sai kana da alwala fa fa'ilu shay'in min zalika bi ghairi taharatin duk wanda ya aikata wani abu min zalika na daga waɗannan abubuwan da aka ambata dawafi sallar farilla ko ta nafila ko sujudu tilawa bi ghairi taharatin ba tare da alwala ba yayi dawafi ko yayi sallah ba tare da alwala ba ya asamu to ya aikata sabo ittifaqan malamai sun yi ittifaqi akan haka bal ijma'an kai sun mai ijma'i akan cewa mutum ya aikata laifi idan yayi alwala yayi sallah ko yayi dawafi a ɗakin Ka'aba ba tare da alwala ba kama hakahun nawawi kamar yadda imamu yahaya an-nawawi ya hakaito sun maƙala sannan ya ce wa inda sa'adi at-tabtazani a wajen malam sa'ad at-tabtazani fi sharhil aqaid a cikin littafinsa sharhul aqaid yace anna min ar-riddati fi ila salati bi ghairi taharatin shi ma sai ya tafi akan ra'ayin mai ahalari sai yake cewa lalle yana cikin ridda fita daga musulunci fi'ilar salati mutum ya yi sallah bi gairi ɗaharatin ba tare da alwala ba in ta ha mala ya ce a nan bayani ya cike na alkharashi alkabir ƙultu ɗan fodiyo shi kuma zai yi tsokaci sai ya ce ƙultu sai na ce waƙat ta ƙaddama amma fa duk bayani ya riga ya gabata gare ka mai karatu malil jumhuri irin abin da shi ne ra'ayin mafi yawan malamai fi zalika game da hukuncin yin sallah ba tare da alwala ba kaga jumhurin malamai sun ce yin sallah ba tare da alwala ba laifi ne amma ba a kafirta ba ina fata an gane wa min zalika takraru masihil a'dha yana daga cikin bid'a a cikin alwala a a cikin taimama takraru masihil a'dha wato maimaita masihil a'dha shafar gabobi ba'da isti'abiha bil masih bayan ka game gabobin da shafa ka kuma sake maimaitawa domin ita taimawa ba kaman alwala ba ne da aka ce ka wanke hannu sau uku ka kurkura baki ka shaƙa ruwa sau uku ka wanke fuska sau uku a'a ita kawai in ka bugi ƙasa ka shafi fuskarka ka shafi hannunka ya yi ya isa idan kuma ka kuma maka hannunka a ƙasa ka kuma shafa ta biyu to ka yi bida in ka ga bai zama bida ba sai dai ƙila da kai buga kai shafa ta farko kai ta biyu sai ka ga wani gurin bai samu ba baka game ko ina ba sai ka sake yin bugu na biyu dan ko ina ya samu to wannan shine kaga baka yi laifi ba amma in dai da kai bugun farko ka shashafawo dama karka dauka sai an ga kura a fuskarka musulunci kawai shi ce aka ci aka buga hannunka ba zuwa aka aka ce kai ta murza a cikin kasa wai sai ya kaibo da ci yawanci mutane suna da irin wannan ko za ga wani sai ya danna hannayen sun nutse cikin kasa sannan ya dauko su sai ya bursuna fuskarsa kamar ya shafa hoda ba wannan shi ne manufa ba ko da ɗan ƙura-ƙura ce ba ƙasa ba ne a gurin ƙura-ƙura ce a gurin in ka sa hannunka kawai ka ɗaga abinda kawai aka ce sai dai in ka ga ka ɗan ɗaɗɗebo wasu abubuwa da za su iya kartaka a fuska za ka iya bubbuge su amma in kai haka kawai ka buga sai ka ɗaga kawai ka shafi fuska ka ko'ina da ko'ina ka shafi hannunka shi kenan kawai ka tashi ka kabbarta sallah na ba ta gane haka ce mamar take da haka idan ka sake maimaita shafar bayan kuma shafar ta farko ta wadatar to shi ma mutum ya aikata bid'a wa huwa bid'atun makruhatun ita ma wannan bid'a ce a bakkar hantawa intaha bayanu ma ahadathahu an-nasu fi babi tayammum anan ne bayani ya tike wato na irin abubuwan da mutane suka kirkiro a babin taimama min al-bid'i shaytaniya na daga kirkire-kirkire da bidiyoyi irin na shaytan ala sabili tanbihi al-uqala la ala sabili al-ihsa mala yace ayi hakuri di yana wannan tsokacin ne domin fadakar da mahankalta dan su gyara addinin su su hadu da Allah lafiya ba ana fada bane dan ka jawo shi ka ji kamar ana fadan laifuffukan mutane albabu tasi'u naga muna da dan sauran lokaci bari mu shiga babi na tara albabu tasi' yanzu mun gama bayani akan taimama babi na tara fi bayani ɗariƙin sunnatul muhammadiyyati fi babil haidi wal istihadati wan nifasi wa bayani ma ahadathahu an-nasu fihi min al-bid'i shaytaniyya Shehu Usman dan Fodiyo yace babi na tara a cikin sa zaka ji bayanin sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da jawabai da hadisai da suka zo a babin haila wal istihadati da babun jinin istihada wan nifasi da jinin biki jinin haihuwa na mata wa bayani ma a hadathahu nasu da kuma irin abin da mata suka kirkiro fihi a cikin wannan babi na haila jinin nifasi da jinin bi jinin ainihin wato istihada min albida'i shaytaniya na daga bidiyoyi irin na shaytan tariqu sunnati fi babil haid wal istihadati wan nifas sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin babin haila da babin istihada da kuma jinin biki amma tariqu sunnati almuhammadiyyati fi babil haid wal istihadati wan nifas amma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a babin haila istihada da kuma jinin biki fa huwa ijtihadun nisa fil amal bima warada anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhalika mimma alaihinna wal ijtihadul azwaj lil amal bima warada anhu sallallahu alaihi wasallam fi dhalika mimma alaihim shehu usman dan fodiyo kenan yace abinda sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama take magana akan jinin haila da jinin biki da kuma jinin istihaza fa huwa jitihadun nisa shine kokarin mata ma'ana mata su yi kokari fil amali wajen kokarin yin aiki bima warada game da abin da yazo anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi zalika a cikin bayanin haila istihaza da kuma jinin biki mimma alaihinna daga irin abin da ya wajaba a kansu wajtihadul azwaj kuma maza su ma su yi kokari mazaje su ma su yi kokari lil amali bima warada wajen kokarin yin aiki da abin da yazo anhu sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi zalika akan jinin haila da jinin biki da jinin istihaza mimma alaihim dangane da irin abin da ya wajaba a kansu kar wani ya ce to shi kuma namiji na ruwansa da jinin haila ko jinin biki ko jinin istihaza a da ruwansa shi ma an fahimta shi ma yana shi ma akwai inda shi ma ya shigo kaga abin da ya wajaba ya sani shine an haramta masa ya kusanci matarsa in tana waɗannan jinanan banda jinin istihaza an hana shi ya saki matarsa in tana jinin haila ko tana jinin biki to kaga ashe shi ma da ruwansa shi sa sai dan fodiyo shi ma ya jawo ya ratayo shi ya ce shi ma ya shigo ya yi iya ijtihadi da kokarin da zai yi ya yi aiki da abin da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam na irin abin da shi ma ya wajaba a kansa idan matarsa ba ta da tsarki tana jinin haila ko tana jinin biki wa min dariki sunnatihi sallallahu alaihi wasallam mimma ala nisa yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam daga irin abin da yake wajaba akan mata idan suna waɗannan jina ne tarku sala barin sallah wasaumi da barin yin azumi ayyamal haidi a ranakun da mace take jinin haila wujuban barin sallah a irin wannan kwanakin wa'annan ranakun wajibi ne ko da wasa kada mace ta jaraba yin sallah bayan tana jinin haila kar ta jaraba yin sallah bayan tana yin jinin biki bi khilafi ayyamil istihada sabanin idan ranakun da take jinin istihada ne shi jinin istihada liman kanar mustahadatan min hunna ga wadda ta kasance tana yin jinin istihada daga cikinsu shi jinin istihada baya ba zai hana ta sallah ba ba zai hana ta azumi ba da sauran abubuwan da aka hana mai jinin haila ta yi domin shi jinin istihada damu irkin kamar yadda manzo Allah ya ce jini ne na cuta ba wai jini bane na ɗabi'a wanda mata suka saba yi in sun haihu ba jini bane na ɗabi'a wanda mata suka saba yi duk wata shi jini ne wanda yake na larura da haka baya hana sallah baya hana azumi baya hana karatun alkur'ani masallaci da duk sauran abubuwan da malamai suka yi bayani akai ina fata an gane wa fi sahih al-bukhari an abi sa'id al-khudri radiyallahu an hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari daga abi sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda yace kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi adha aw fitrin ila al-musalla yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito a ranar idin babbar sallah ko ranar idin karamar sallah shine fi adha aw fitrin ko a idin karamar sallah ne ko a na babbar sallah ya fito ilal musalla wajen sallar idi fa marra ala nisa hadisin yana da tsawo bayan an idar da sallar idi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa maza hudu ba to da yake an cika masallaci da jama'a da yawa mata suna can baya ba sa jiyo sautin annabi sallallahu alaihi wasallam aka bayan ya gama yi wa maza maza ta su hudubar sai kuma ya gangara ya tafi can inda mata suke su ma ya musu huduba to gashi ma har an ruwaito irin hudubar da ya je yi wa mata famarra alan nisa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shige inda maza suke sai ya tafi wajen inda mata suke faƙala ya ce ya ma'asharan nisa ya ku taron mata ta saddaƙana ku yi sadaka fa inni ra'aitu kunna domin haƙiƙa ni na ganku aksara ahalin nar ku kuka fi yawa a cikin yan wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gaya wa mata ya ce su yi hankali su yawaita sadaka saboda su suka fi yawa a cikin wuta na'am to a raitu kunna aka yi rubuta? ƙoƙarin gani to ya yi duk ma'anarsu za ta fito a raitu kunna akthara ahalin nar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce na zan ku ku ne kuka fi yawa a cikin yan wuta fa kulna to mata ba su yi kasa a gwiwa ba sun yi tambaya sai suka ce wa bima ya rasulullah me yasa haka ya ma'aikin Allah me yasa mata suka fi yawa a wuta qal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce tukthirna la'ana kuna da yawan tsinuwa kuna da yawan la'anta ko tsakanin mace wani lokaci da 'ya'yanta za ka dinga jin ɗan kaza ɗan kaza ɗan a buga a dake shi a yi madundu a dungure maka a wannan a shi ne tukusir nan la'ana kuna yawan tsine-tsine da la'anta Allah wadaran kai dai ɗan kaza kaza kai dai wallahi ba za ka gama da duniya kaza za ka dinga jin wani lokaci iyaye mata in suka fusata suna gaya wa 'ya'yansu irin wannan tukusir nan la'ana ko kuma shi kansa mijin in ta kace me zai ka dinga jin malam ana faɗan maganganu masu tsafi a kansa wa takfurna al'ashira sannan kuna butulcewa mazajenku wannan sune laifuffukan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa laifinsu na farko wato tuksirna la'ana a wata ruwaya yace tuksirna shakata mutane ne ku masu yawan korafi shine tuksirna shaka kuna da yawan korafi da mita abin ya wuce amma wani abu ya dan sake tasowa ya motso kuma sai a ce haka ma faran nan kaza kaza shekaran jiya ma sai ka ji ana ta abin nan shine tuksirna shaka a wannan ruwaya sai ya ce tuksirna la'ana yawan zage zage yawan tsinuwa wa takfurnal ashira ga ku kuma da butulcewa mazaje a wata ruwaya manzo Allah ya ce inda za a kyautata wa ɗaya daga cikin ku tsawon shekara amma duk ran da mijinta ya bata mata abu ne mai sauki ta ce yo me ka taba yi shine butulcewa din kayi yau kayi gobe kayi jibi kayi gata amma citta in ka ce a yi haƙuri sai a ce to dama wani ƙoƙari kake in ban da larura da ƙaddara ma ya za mu zauna da kai to wannan kalmomin da kuke yi a yi muku alheri tsawon shekara kwana 360 kwana 359 ana kyautata maka a ran da aka samu saɓani a ranar 360 to kuma sai a yi maka hukunci da ranar kwana 360 an manta da kwana 359 da wannan kwana ɗayan sai a yi maka hukunci to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine aibun ku shi yasa wannan laifukan su suka kai ku wuta sannan sai manzo Allah ya ci gaba da bayani yace ma ra'aitu min naqisati aqalin wa dinin wato bayan kuma an an wato in an ciza a busa kenan an dan yi musu bulala an faffaɗi laifin su sai kuma aka faɗi wata irin jarumta ko da yake a cikin jarumta shi ma dai akwai tawaya sai ce ma ra'aitu min naqisati aqalin wa dinin ban taba ganin masu naqasu a hankali ba da tunani wa dinin da kuma naqasu a cikin addini azhaba lil lubbir rajulil hazim amma suke wato mafiya tafiyar da hankalin namiji mai mai hazaka mai kwakwalwa min ihida kunna sama da ɗaya daga cikin ku abinda wannan hadisi yake cewa ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ce ban taba ganin naqisatu aqalin a bangaren tunani kuna da raunin tunani a bangaren addini kuna da rauni amma dukkan wani mai tunani da addini kuma kuna iya sarrafa shi yadda kuka ga dama kuna tafiyar da hankalin abocin hankali yace ba mai irin wannan sai mace ina ba ta gane ba mai irin wannan yanzu za ka zo masallaci ana ta maka kabbara ana ta ana ta amma an kaje kai kuma yadda kai mata kabbara an fahimta kai ne nan ake ta girmama ka ana ganin kai akara maka lawo ne kai ustaz ne kai sheik ne kai waye duk wannan title din in ka je kofar gida ya ka aje shi kana zuwa za ta iya faɗa sunan ka gaya an fahimta to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ban taba ganin gadai su suna da dan hakin da kare na kenan kana ganin ta yar haka ka girme ta kai kaza kai kaza kuma sai ka dinga ganin tana baka umarni kana yi sai ka zo ka cire babbar riga ka aje ta ce to kuma ai ba ba kaza kuma yara sun yi bacci waye dan aikan mutum ya gama kunkunin nasa ya gama tsukin oho dai kuma zai ce kawo shine ma ra'aitu min naqisati aqali ka gansu ma daga ga wata ya firin wata ma kayi wata ma kayi ya da ita amma dai tunda sunan da mataka to ita ba ta shigo cikin nan ta wani ana kallawa aka ce kullum ya koma ya ta ce sai an mata doki ya ce to kuma doki ta ce ba za ka yi wa ya ce a'a zan yi aka sai a goya ta kai ta can a dawo da ita kai ta can a dawo ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da habashawa suka zo suna wasan sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam nana aisha yace kina so ki gani tace eh ana tsaye ana tsaye annabi yace ki koma ya isa tace bai isa ba ni ban gaji ba da kanta take cewa ni ba wai ina so ba wai kallon ne ya dame ni ba kawai dan mutane su gani gani nan na tsaye da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba zai tafi ba yana ce a tafi sallallahu alaihi wasallam shi za ko ka fito transformer zafi in kaga kana zafi ba kai a shago kake in ka koma gida za ka ga duk ana ce ai wani bashi da hakuri kamar zawayi iyali zai hakuri in kuma ba haka ba za ka zama susu a cikin al'umma a ɗauke ka mutumin kawai za ka yi ta sakin 'ya'yan mutane wannan ta zo ka kore ta tun ana ganin kai ne mai gaskiya har a ɗauka kai dai ina ganin kanka akwai matsala za dole zai ga wani abin da mutum ya cije ya yi haƙuri an fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam suka samu saɓani da ita ummul na aisha abin ya ɗanyi nauyi har sai da ya kira mahaifinta sayyidina abubakar ya ce ka zo kai mana sulhu an zo an zauna wajen za a yi sulhu a tattauna sai aka ce towa zai fara magana sai ta ce shi ya fara amma kuma ya faɗi gaskiya baban nata ba ya tashi ya haukanta da duka ba ya ce annabin wato da ba gaskiya yake faɗa ba kenan wato wai shi zai ya fara bayani amma ya faɗi gaskiya shi ne ya tashi ya kare ce ya ce to kai kuma na ga kama fi ne zafi can Allah ba mu alheri wata rana aka ce da ya dawo ya gansu kuma suna ta hira ana ta raha har da tafa ya ce a to tunda kun shigo da ni cikin matsala ran nan to yau a shigo da ni cikin sulhu wata rana ya yi musu ya yi musu yaji sun yi masa wani laifi musu yaji ya ce ba zai ƙara shigowa gidan ba sai nan da wata ne aka yi kwana 29 ya shigo suka ce saura kwana ɗaya kwana ya ce ai sai kuma ya mai da abin wasa ya ce a shaharu haka za wa haka za wa haka za ya wata yana zama 29 an fahimta to shi sa dole matasa sai ana karantar da su irin wannan karatun shi za ta kife ya fiye yawa a cikin rayuwa auratayyar mu ta yau saboda mutum kawai yana dan jin yan canjin sa kawai in ya ga wata ya auro sai kuma ya dauka irin abun nan da yake gani a fim da cikin adabin kasuwar Kano haka ake yi a rayuwar auren Allah ya kiyaye ya ce ga su da rauni a cikin hankali ga su kuma da rauni cikin addini saboda za ka ga mace sai ta kwashe kwana biyar kwana bakwai ba ta tsalla a cikin wata wata kuma duk wata sai ta kwashe kwana biyar wata kwana bakwai ba ta tsalla shi ne ta waya a cikin addinin kai kuma kwana talatin cikakke ne kai kwana talatin kullum sallah kake amma duk da wannan tawayar da raunin addini da suke da shi da raunin hankali annabi sallallahu alaihi wasallam ce azhaba lilubbir rajulil hazim min ihda kunna kunna sai suka sake tambaya sai suka ce wa ma nuqsanu dinana to menene kuma tawayar dinina addinin namu menene kuma na tasgaro a cikin addinin mu wa aqalina kuma menene ya kawo mana cikas da tasgaro a cikin hankalin namu da tunaninmu ya rasulallah ƙal sai manzo Allah ce alaisa shahadatul mar'ati shin ba ku ga shaidar mace guda ɗaya nisfu shahadatin rajul rabin shaidar namiji guda ɗaya bace aka ce idan za a ba da shaida sai dai mace biyu ta tsaya a madadin mutum ɗaya an ta dilla ihidahuma fatu zakira ihidahuma al'ukura saboda kuna da yawan mantuwa ba ku da riƙe abubuwa sosai tentative memory za a ga namiji shine ya fi kwakwalwa sosai da abin nan da rike abu da haka za a ga sai Allah ta'ala ce saboda in ɗayar ku ta manta ɗaya ta tashe ta ba ga shaidar mace ɗaya daidai take da rabin shaidar namiji guda ɗaya ba sai an samu mata biyu a shaida suke zama da shaidar namiji ɗaya kulna bala suka ce yi wallahi kuma haka ne ƙwala sai ce fa zalika min nuqsani diniha wannan shine tasgaro da nuqus naqasu da ta samu a addininta a wannan ruwaya a wata ruwaya kuma sai ya ce to wannan shine raunin da suke da shi na tunani amma kuma game da raunin addini sai ce ba ga ɗaya daga cikinku in tana haila ba ta sallah ba suka ce eh kuma haka ne ba sai ce to shi ne ta wayar a cikin addini ina ba ta gane eh ina jin lokacin ya abun nan bari mu samu guri mu tsaya wannan hadisin imam bukhari ya fitar da shi cikin kitabul haid babu babu tarkil haid sau sai ya kawo mana wannan hadisin na abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu haka imam muslim a cikin kitabul iman babu bayani nuqsanil imani bi naqsi ta'at shi kuma kaja inda muslim ya kawo shi babun da ke bayani akan imani yana tawaya idan aikin da'a ya tawaya sai ya kawo wannan hadisin a can a karkashin wannan babu shi kuma a karkashin hadisin abdullahi dan umar وفي صحيح البخاري أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت عن كربو حديث دقاء أم المؤمنين عائشة الله يكارى متى يده تتي قالت فاطمة بنت أبي هبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة إر أبي هبيش تازو تاتم بيمن زن الله صلى الله عليه وسلم تتي إني لا أطهر يا رسول الله نبانا تركك كودي يوشي تكين جني لكي أفأدأ الصلاة زن دين صلى كنا saboda tana fama da jinin istihada da haka in ta gama kwanakinta na jinin haila kuma sai jinin istihada sai ya ci gaba da zuwa da haka sai ya zamanto kullun cikin rashin tsarki take to sai ta ce to tun daga larura da take damunta daina sallah za ta yi kwata-kwata kenan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la manzo Allah ya ce a ba za ki daina sallah ba inna ma zalika irqun ai wancan shi jinin da ba na haila din ba jinin cuta ne walaysa bil haizati ba jinin haila bane fa idza aqbalat alhaydatu amma duk ran da aka ce haila ki tazo faturuki salata to sai ki daina sallah a kwanakin jinin haila fa idza zahaba qadaruha idan gurgudan kwanakin da kika saba yi na haila suka wuce faghsili anki dama sai ki je ki wanka wa salli ki cigaba da sallah na akwai dan bayani da ya kamata a yi insha Allah ina gani ya kamata mu tsaya anan dan darasin mu na gaba sai mu dora abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ta'ala ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk